أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤمنون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤمنون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ثبت جناني وأجري الحق على لساني وأعوذ بك من القصد مع القصد وأعوذ بك من المختال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na tafsirin alqur'ani mai tsarki wanda yau muna hudu ga watan ramadana hijirar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da sha biyu ko ga watan uku miladiyar sha uku sha uku ga watan a, uku miladiyar wani isa da islam dubu biyu da ashirin da hudu mun kwana a wannan sura ta surun azab wannan sura ta surun azab kamar yadda muka kwana a ayan nan da ke magana akan salati ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wannan aya wanda ke kunshe da abubuwa da yawa da darajoji da nuna girma da ɗaukaka da sai na maula rasulullahi sallallahu ta'ala da yi sallallahu da fifikon sa akan dukkan annabawa da fifikon sa akan dukkan annabawa da kuma irin kulan da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba sai na rasulullahi sallallahu ta'ala da yi wa alihi wasallam ta isa sannan kuma shi ne wannan salati sai zan wasila hanya ta samun ɗaukaka da daraja a fadar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kamar yadda hadisin da muka amintu jiya irin aulan nasi bi yawmal qiyamati aktharuhum alayya salata wato waɗanda suka fi kusa da ni waɗanda suka fi cancanta su zama na wurin tashar kiyama waɗanda suka fi cancanta su zama kusa da ni ranar tashar kiyama yace babu kamar masu yawan yawan salati in ji annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wanda Anas da Malik ma ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man haqqul ibadi bika ya rasulullah suwane ne suka cancanta kusanci da kai ran tashar kiyama fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aktharuhum alaihi salatu waɗanda suka fi yawan yin salati wanda ya fi yawan yin salati ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam to su suka fi watan kusanci watan da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wanda aksarun nasi salatan ala ala rasuli sallallahu ta'ala alaihi wasallam aw lin nasi bi nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadhihi riwaya ahsan min aw lin nasi bi shafa'ati watan shi wace wannan riwaya ita ta fi kyau bisa ga riwayar auren nasu bi shafa'ati waɗanda suka fi cancanta da ceto na to watan watan a to riwaya cewa auren nasu bi to ita ta fi auren nasu bin nabi as'al min auren nasu bi shafa'ati watan cewa auren nasu bi mafi cancantar mutane dari to ya fi auren nasu bi shafa'ati duka dai ribayoyin da suke nuna kusanci da fadla na salatin annabi sallallahu alaihi wasallam da duk wanda ke salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam muhaddiqai suka ce duk wanda ya jinci salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam rayuwarsa ya zama shi ne abincinsa shi ne abincinsa ko da yaushe ko mutuwa yayi yana daga karamar salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ƙasa ba za ta ci mai yawan yin salati ga Allah ƙasa ba za ta ci wakin cikin mai yawan yin salati ga Allah sallallahu alaihi wa sallam an yi hikaya wani mabarashi watan yana da jaki to sai shi baran shi ba kuwa ne sadaka ba ko kuwa ne a'a Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sallim wata iya kafar shi ke da inda da yin salati ga nan shi ne marar to sai ga jakin ya mutu jakin ya mutu amma ya yi kwana da kwanaki bai rube ni balle yi waye jakin ba saboda ana salatin annabi akan jakin ka ji karama da Allah ya bayyana a jakin kuma wannan iko ne na Allah eh saboda girman annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam a wajen Allah lallai ba abun mamaki ba ne don haka da ba to fadalar salati ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ne tana da yawa ba ta da iyaka ya kankare zunubai ya samar da kusanci ga Allah da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama sannan dukkan bakin cikin da mai bakin ciki yake ciki in ya kama salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi kowane irin bakin ciki da mutum yake cikinsa in ya kama salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi Allah zai yaye masa wannan ita ce ayatun kwana a jiya sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da bayani akan haƙƙin Allah da haƙƙin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam dai domin masu imani su san haƙƙin Allah su san haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da za a yi wasa da shi bane ba abin da za a yi wasa da shi bane ba ka Allah tabaraka wa ta'ala ce innal ladina yuquduna Allah wa rasulahu لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا الله تبارك وتعالى إن الذين كانوا سنين وأنن يؤذون الله da suke cutar Allah suke cutata wa Allah wa rasulahu suke cutata wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne masu cutata wa Allah da manzon Allah yace ruhul kufar su ne kakarai su ne kakarai da waɗanda suka aro aikin sunan munafukai idan kafirai da munafukai su ne suke cutata wa Allah da manzon a nan malamai na da sabani akan ya ake cutata wa Allah yaya hadita za ta iya cutata wa Allah jumhur da malamai suka tafi akan cewa ma'ana cutata wa Allah bil kufri wa kaba'iril ma'asi majarra wato kafircewa Allah cutata wa Allah Allah da ya halicci sammai, ya halicci ƙasai, ya halicci abin da ke tsakaninsu, kuma wannan halitta ba mai yi duba shi ba, shi ya samar da halitta gaba ɗai, kuma shi ke tasarrufi a cikinta, shi ke ba da duk abin da take bukata, sannan kuma ta ga akwai wani wanda ya dace ta bauta ba Allah ba, akwai cutatawa da ta kai wani, babu cutatawa da ta kai wani. ma'ana babban cutatawa shi ne kafin cewa Allah duk abin nan dalilan nan waɗanda ke tabbatar da kamalar ƙudurtin lahi waɗanda suke tabbatar da wahdani ya taɓa kadaituwar ubangiji tabaraka wata'ala dalilan da ke nuna cancantar ubangiji akan bauta duka a bar kallon su a bauta ma wani abin banza ba ya kan babu shuka wanda ta kai wani don sai aka ce watan jumhur su tafi ma'anahu cuta ta ma Allah bai kufuri ko ka bakar ma'asi kafin cewa Allah da kuma manya-manyan ma'asi zulmai Allah ta bara ko ta'ala ya ce kar a yi kaza kar a yi kaza bayan na su yi kaza kar su yi kaza to amma tare da haka su kawo da kai ga barin umarnin Allah da hannun shi su kutsa ba kama irin ma'asi to saba ma Allah tabaraka wa ta'ala shine watan a cutar da Allah tabaraka wa ta'ala yace wata saboda sababin sa ne kamar daga cikin misalai wanda ake fahimtar kusokin cutatawa Allah kamar danganta mata ga Allah cewa Allah yana da mata ko ko cewa Allah yana da da ko Allah yana da abokin tarayya ko sifanta Allah da wani abun da bai dace ba na tawaya domin cewa Allah na da ɗaya tawaya ce me Allah zai da ɗa me Allah zai da ɗa ai wanda zai mutu yake neman ɗa in ya mutu ya gaje shi wanda zai yi rauni ya kasa shi ke neman ɗa radda ya kasa ya zama shi ne gatan shi kamar yadda annabi zakariya yake faɗi ya rifuni wa rifuni ali yaqub ya rifuni wa rifuni ali yaqub kuma Allah zai yada wanda shi ne mai gada komi mai gada kowa inna da rufin arda wa man alaiha wa ilaina nurjun ko da haka ya Allah zai yada kaga danka nawa Allah da da isa tawaya ne saboda haka danka nawa Allah tabaraka wa ta'ala da ko danka nawa Allah tabaraka wa ta'ala duk wani abun da bai dace ba kamar fadin yahudawa da suke cewa yadullahi maglula yadullahi maglula aka ce kullar da ne Allah ya rama musu ma'ana sifanta Allah tabaraka wa ta'ala da ruwa sifanta Allah tabaraka wa ta'ala da banye wannan cutatawa Allah ne haka na ma zancen nasara shi ma digina cikin misalai sun ce masihu ibnullah masihu ibnullah sun ce wai isa dan Allah ne wanda ya billah ko cewa isa dan Allah ne ko cewa uzairu dan Allah ne wucewar mushrikan larabawa almala'ikatu banatullah duk waɗannan cutata ma Allah ne subhanahu wa ta'ala ko kuma cewa gumaka watan ababen tarayya ne na Allah duka ta'ala Allah wa an zalika uzuwan kabira Allah tabaraka wa ta'ala ya dauka daga bari dukkan waɗannan naqabisu da barin waɗannan abubuwa da aka dangana mishi ya dauka daga barin su daukaka wanda take mai girma ko masu cewa inna ma fakirun nahnu aghniya wai Allah ta'ala talaka ne wal yadullah saboda ya ce wal ladani yuridu Allah aqran hasana a yana ma ni ma bashi rance a ce talaka ne shine Allah ta'ala ce watan masu cewa inna ma fakirun nahnu aghniya to waɗannan watan duk abin da suka faɗi a rubuta kuma za su haɗu da sakamakon abin da suka faɗa ma Allah da cutarwa wannan shi ne manan inda lalai yuhunan laha aka ce manan yuhunan laha masu cutatar da Allah ta bayar ko ta'ala su ne masu ilhadi a cikin ayoyin Allah masu ilhadi karkatar da ma'anonin ayoyin Allah ko karkatar da ma'anar sunayen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala shi ne Allahu wanda ya cancanta a bauta masa al-azizu marinjayen sarki almannanu mai baiwa ga halittarsa sai suka karkata suka sa gumaka irin waɗannan sunayen na Allah sai su ce lata uzzal mana azizu kenan mannanu sai su ce manata to duka waɗannan ilhadi ne cikin ayoyin Allah ilhadi ne a cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala da aka yi cewa wa zaru ladina yulhiduna fi asma'ihi سيجزون ما كانوا يعملون يا ذو صحيح البخاري don mu fahimci menene ma'anan innan ladina yuzuna Allah ya ake cutatawa Allah ya ake cutatawa Allah da ake zuwa Bukhari Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa yace kazzabani ibn Adam ibn Adam na fadi ma da karita dan Adam na fadi ya karita ni walam yakun lahu malik bai kudace a ce dan Adam dan adam da na halicce shi na halicci baban shi babu shi na kwaba ƙasa na hada da ruwa na talince shi sannan na tusa mishi rai amma tare da haka ya karye tani wannan ya zo da kuzari bai dace da shi a ce ya karye tani ko ka wace tamani dan adam yana zagi na inji Allah dan adam yana zagi na wannan ya zo da kuzari bai ko dace a ce dan adam shi ne zage ni ba in halince shi kuma yana zagi na inji Allah subhanahu wa ta'ala to kaga cewa Allah tabaraka wata'ala ya ce dan adam ya zage ni dan adam ya karyata ni waɗannan da zagin da karyata wa duk izaki ne cutarwa to kaga ma'anar innal ladina yuzuna Allah kenan kamar yadda zuwa san Muslim hadisin Abu Hurairah radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa yuhi ibnu adama yaqulu ya khaybata dahr dan adam yana cutar da ni menene cutarwa Allah ta'ala ya ce ai dan adam yana cewa ya kai mutum da ya tabe wa zamani yana zagin zamani eh don haka fala ya kulan na haru ya kai mutum da kada ne mun bai ce ya tabe wa zamani fa inni an dahu ni ne da mana duk tasarrufin zamani ga baki ne ne ke shi zamani ai da wani tasiri ni ne mai yin komi saboda haka duk abin da aka gani cikin zamani ni ne mai yi ba zamani ba don ka in aka zagi zamani da sababin aikin an zagi wanda ya aikin ne shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ba ka yace yuri ne to adama ya ko ya kai mata da fala yaqulu la ahadukum ya kai mata da hari fa in ya dahar ukallimu layla huwa sahab ni ne mai jittu da daradarsa da yinnansa don ka fa idza shi'tu qabantuhuma inna su ba dare da yini ba su ne zamani ba domin so zai rike su can gabaki daya inda so zai rike su can gabaki daya ba abin da ke gudana da haka wasu kuma suka ce mana inda da ne ne yuzunan laha watan alhasu mubafin ne an yuzuna auliya allahi masu cutata wa masoya allah eh domin allah tabaraka wa ta'ala bawansa in ya kai matsayi a wajensa abin da ya shafi ba sai Allah ya rika dangana maka da shi sai ka ya ce mariditu falam tabuni yau da adam ya kai dan adam mariditu walam tabuni fasaran mariditu walam tabuni na yi rashin lafiya baka zo gani ni ba baka je gani da ni din ta wa kai ba uluka wa anta rabbul alamin ta yaya zan je gani da kai ta yaya ma za ka yi rashin lafiya kai kai ne ubangijin talibai gaba ɗaya sai ce ai maridan arudi fulanul walam tabuni ai bawa na wani ne rashin lafiya ba ku je gani shi ba ka ga ma rashin lafiyar bawan Allah ke yi sai Allah ya dangana zuwa gare shi saboda ni saboda matsayin bawan a wajensa don haka aka ce wata wani al'asir mutafin ne inna lalina yuzuna Allah wa rasulahu yuzuna Allah ay yuzuna awliya yuzuna awliya Allah ake nufi shine malan yuzuna Allah wa rasulahu to an ji yadda za a cutatawa janabi al-ubangiji tabaraka wa ta'ala wa tsarkaki to ya cutatawa Allah sallallahu alaihi wasallam yake aka ce na farko dai duk abin da zai zama cutatawa ga Allah cutatawa ga Allah kaga kafirci ai cutatawa ga Allah ne ko to cutatawa ga Allah ne ba abin da manzo Allah ke cutuwa da shi kamar a kafirce wa Allah kamar a dangana wa Allah tabaraka wa ta'ala abin da bai dace da shi ba wannan ba abin da ke cutar da maza Allah ta sanar kamar wannan a ce Allah yana da ɗa a ce Allah zalimin halaba a ce Allah yana da mata a ce Allah yana da abokin tarayya a ce kaza a ce kaza abin da bai dace ba haƙƙin Allah subhanahu wata'ala ko dangana shi shine cutatarwa ta farko da sai da Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam aka ce bambanci tsakanin cutatarwa ga Allah da cutatarwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi cutatarwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam على بدرجة حقيقته بدرجة حقيقة حقيقة معنى كافرين sun cuta ta wa Allah sun ce mun Allah bawai abin da ya zo daga wajen Allah yanzu shi za su kwanta da waka manzon da Allah ya aiko shi za su kwanta da mawaki to cewa manzon Allah mawaki ne cutar da shi cewa manzon Allah mai sihiri ne wata cutar da shi cewa manzon Allah boka ne cewa za ta mai dogogon hankali ne wa hasha sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya wani sarki ya tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam gaban waɗannan miyagun abubuwa da aka dangana gare shi ko na waka ko na sihiri ko na bokanci ko na dagogon hankali don haka a wannan a wajen zance ke akwai cutatar da manzala sallallahu a wajen aiki wanda shi ne Allah ta bada wata ala ke magana a kan wannan waɗanda suka kai sai da suka kai ga shi manzala ba kamar yakin kudu jarabar ta faru ta faru har kafirai suka kai watan ga jikin annabi sallallahu alaihi wasallam suka fasa goshinsa suka karya hakorinsa alaihi salatu wassalam suka fasa goshinsa mana fuskarsa mai tsarki mai daraja ne da alaihi salatu wassalam duka ranar uhudu abin ya faru to wannan kaga cutar da manzo Allah ne na aiki haka ma a makka zaman makka wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana ya yi sujada a gindin ka'aba sai kafin maka suka zo suka yi mitin me za su yi na cutar da alim suna zara su ba ta bishara sai dai daga cikinsu alayhi la'anatullahi sai ya ce zai tsaya musu zai tsaya musu ma'ana zai yi abin da duk za su musu ya je ya samu watan mahaifar rakumi mahaifar rakumi in an haihu to wannan da ake bindi ba tana wadi din to ita aka samu tana tata da jini tana doyi ya zo ya ci ba ta akan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da da sujada kuma ba wanda yake sai zo ya cire ba saboda kafirin maka sun kaza sun gani sai da kaje aka faɗa sai da watan Fatima watan tana cikin ƙananan shekaru sannan ta zo ta ɗauke ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan azantar ta goge masa jikinsa sannan ya ɗauko kansa daga sujada ta gaggaya masa bukakanin bukakanin maganganu duka wannan yana daga cikin tarwar da aka yi mazala sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama na aiki kenan Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala wata tahitan alqur'ani yake cewa wannan aya ta sauka akan waɗanda suke suka akan auren Annabi sallallahu alaihi wa sallam da ummul mu'minin Safiya Safiya bint Huyayy Safiya bint Huyayy waya da sallallahu ya aure ta sai zo a mutu kafirai da munafikai suka yi ta tsaye gumi ana ta kuskus a zanna nan a yi ta maganganu a zanna can a yi ta maganganu ba wata magana a lokacin sai auren manzon Allah da sai da wato Safiya bintu Uyayyi to wannan ne Allah tabaraka ta'ala ke cewa ka ga waɗanda suke cutatar da Allah suke cutatar da manzon Allah sallallahu ta'ala wasallam wasu kuma suka ce ma'ana watan cutar da annabi sallallahu ta'ala sallam shine shugabantar da wanda manzo Allah sallallahu yayi wa Usama bin Zaid Usama bin Zaid an shirya yake manzo Allah ya jagorantar da Usama bin Zaid sai aka shiga kananan wannan yanzu kamar wannan yaron za a ce za a jagorantar da shi manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam ya yi musu da magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi musu da magana cewa sun tsare su sama yadda suka tsare babansa to su sani wallahi manzon Allah yana son shi da yake son baban shi ma'ana yana son shi da yake son babansa zai yi harika to shi ne aka ce dalilin saukar wannan aya cewa masu cutatar da Allah da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wasu kuma suka ce a wannan fa inna ladina yuzuna Allah wa rasulahu amun magana ce buɗaɗɗa duk abin da za a faɗa ma Allah wanda bai dace da haƙƙinsa ba cutarwa duk abin da za a faɗa ma Allah sallallahu bai dace da haƙƙinsa ba cutarwa ne to duka kowane irin nau'in cutarwa to da shi ake dukkan abin da zai zamo watan sariyar da darajar ce ta annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama to wannan duka watan sariyar da watan a cutarwa ne ga Allah cutarwa ne ga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam don haka kamar yadda cutatar da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam cutar da Annabi alaihi salatu wasallam hadisi ga tinjina Allah Allah fi ashabi la tudabiruhum marad faman ahabbahum fa bi hubbi ahabbahum wa man abghadahum fa bi bughdi abghadahum wa man a'dahum faqad a'dani wa man a'dani faqad a'dallaha ومن عاص الله يوشك ان يغفر الله تبارك وتعالى عليه الصلاه والسلام يجي نحن ابو الله اشكر سببنا ka shaidu da sahabbai na kan kuke su da dalga kowa ya kwazo shara sai sahabi na kowa ya kwazo shara sai sahabi na duk wanda ya so su saboda suna so su duk wanda ya ƙi su saboda ƙina ya ƙi su wanda ya cutata musu ni ya cutata ma ba wanda ya cutata mani ya cutata wa Allah wanda ya cutata wa Allah yana dab da Allah ya tafi shi don haka sai Allah ta bari ko ta'ala ya ce inna alladhina yusalluna ala rasulihi kaga ne masu cutar da Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la'anahum Allah fi dunya wal akhirah Allah tabaraka wa ta'ala ya la'ance su ya tsine musu ya nisanta su daga rahmarsa nisantawa daga rahma shine fasarar la'ana fi dunya a duniya ba su tare da mutanen kirki balle su yi aikin da za su samu rahama Allah ya nisanta su haka nan a lahira ba su cikin sauran bayan Allah ba su cikin waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala zai riba da rahamarsa wa a'adda lahum azaban muhina kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya tanada musu azaban wata irin azaba muhinan wata mai wulakantarwa ma'abuciyar wulakanci shine mai wulakantarwa ita azabar والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا الله تبارك وتعالى سيقوم كما تباين سبود شي جرما na Allah ne girma na manzon Allah ne girma na waɗanda suka yi imani da Allah da manzon Allah ne ba ka ji wallahi izzatu wa rasulihi wal mu'minin kaga an faɗi hukuncin masu cutata wa Allah an faɗi hukuncin masu cutata wa Allah sallallahu to sai kuma hukuncin masu cutata wa waɗanda suka yi imani da Allah da masara to mu'mini kira zaka sai ya ce watan kaga waɗannan da watan suke wallahi da yuzuna mu'minina kaga waɗannan da suke cutata ma watan mu'minai maza wal mu'minati da mu'minai mata an yi tsarunan lima ya ta'azzau da bihi waɗanda suke aikata musu imma dai ta baƙan magana su faɗa musu baƙan magana abin da zai fusata su su gaya musu abin da zai baƙanta musu rai su shafa musu kashin kaji su shafa musu bakin kanti su ɓata su su ƙunana su duka yana daga cikin yuhunan mu'mini da wal mu'minat aka ce min aqwalin wa af'alin imma dai alwalin na ayyuka ne cutarwa ta ayyuka ko cutarwa cutarwa ta zantuka ko cutarwa ta ayyuka to sannan anan wata hakika da malamin ke fitarwa anan suna cewa kaga can wajen cutata wa Allah da manzon Allah babu aiki ba aiki ba sai aka ce innal ladina yuquluna Allah wa rasulahu la'ana Allah bi dunya hukunci kawai amma sun mu'minai akwai abin da za a kira shi cutatawa amma kuma wani dalili ya jawo wannan wani dalili ya jawo wannan to da haka sai su abin da ya shafi haƙƙin mu'minai sai da aka yi taƙayyini sai aka ce bi gairi maktasabu kaji aidin da ba a yi ba can a haƙƙin Allah da Allah amma na haƙƙin mu'minai za ka ce bi gairi maktasabu cutarwar da aka yi musu ba ba wani abun da suka yi ba tare da wani abu da suka tsuruta ba wanda shi ya sa suka cancanci a yi musu abin da aka yi musu da cutatawa ba wai don sun yi wani abu ba sun yi tsoron wani abu ba wanda ya sa suka cancanci yin haka a shar'ance to ka ganin an yi ilahi a haƙƙullahi rasulihi amma an yi taɓayi a haƙƙun mu'minina aka shi domin ya fi ba a ciki aka ce duk wanda zai cutata wa Allah duk wanda zai cutata wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu hadi shi kai tsaye ne cutata wa Allah da cutata wa manzon Allah sallallahu ai ba ba wani hakkin da mutum zai ce lalle abin da ya cancanta amma shi dan adam ko mumini akwai lokacin da in an mashi wani abu shari'a ma ce ta ce mai haka ko yana ganin an cutar da shi in ya cutar da wani sai aka ce abin haƙƙi a cire ma wancan haƙƙinsa a ba a yi maka kasa ba daidai shi ya jawo shi ya jawo to da haka kaga amma a haƙƙin Allah cutatawa Allah cutatawa Allah sallallahu shi kullum babu haƙƙi babu haƙƙi amma shi zai iya yi wa haƙƙin mu'mini ya zama da haƙƙi ko ba da haƙƙi ba don haka sai da aka yi tafiye waɗanda suka cutata wa mummine maza suka cutata wa mummine mata da gairi mutasabu ba tare da sun dururuci wani abu ba wanda ta sanadiyyar sani aka yi musu abin da aka yi musu don akwai lokacin da mumini za a mai hukunci a shi aiki shi ne ya jawo a mai hukunci sai a mai bulala sai a ɗaure shi gidan yari sai a mai hukunci ai abin da ya yi ne ya sa aka yi mai haka hakarar zai baci amma abin da ya yi ne ya sa aka yi mai haka kamar yadda aka mai ta sai dan wani musanda ga rabu yana wani ya ce ubangi duka ya ce ubangi duka yana kira'a ya karanta wannan والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد اهتملوا بهتانا من مبينا sai sai na umar hankalin shi ya tashi hankalin sai na umar ya tashi kwarai da gaske da safe sai ce ya bar munir ya bar munir shi ne alƙin ubayin muka sai ce jiya fa a karatun ka ne jiya na ji ka karanta wata aya daga littafin Allah fa waqa'at minni kullu mawqi wannan ba ta daki zuciya ta sosai ta daki zuciya ta sosai sai ina jin kamar ayan ma da ni take magana kawai sai ina jin kamar da ni take magana cewa wallahi ne yusuna al-mu'minina wal mu'minat sai ina jin kamar da ni take magana wallahi ne yusuna al-mu'minina wal mu'minat ne yace wallahi ni law aqibuhum wallahi ni na tabbata ina yin hukubar wasu mu'minai wa adribuhum kuma in ta kama ina dukan su zaka sai ina jin ayar kamar da ni take sai ubangiji mu ka ya ce innaka lasta min huya ya khalifa rasulillah ya amiran mu'minin ai ba ka cikin waɗannan da Allah ke cewa wallazi da yurudun al-mu'minin wal mu'minati domin inna ma anta mu'allimun wa muqawwim ai kai mai karantawa ne ai abin da yasa kai duka karantawa abin da yasa kai duka watan watan gyara hali gyara hali ne muqawwim ne kai kana daidaita ɗabi'a ce mai mugun hali karba shi da mugun hali don haka ta kama har ka buge shi za ka ba ka cikin waɗanda yi kuru da mu'minina wa mu'minati bi ghairi masasar yace innal ladina والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا حقيقة دون أن سكي تكون المؤمنين ماذا؟ المؤمنين ماذا؟ وأن بغير ما اكتسبوا ما تعلم من تقولين faɗa tawadu haƙiƙa sun cincimi butanan idan ƙarya wa isman da zunubi mubinan wanda yake bayyane haka ce da suka wannan aya sai na umaru ya ga wata wata yan gato sun tare mutanen madina tana aikata wani abu da bai dace ba tana bayyana da cikin haka tana bayyana da cikin ta ana gani sosai wata sai na umaru saboda shi sai na umaru wata kotun tafi da gidanka duk inda yake ba ana yadda da hukunci mobile court ne duk inda yake za a yi da hukunci don haka duk inda yake kotu ce za a yi da hukunci don haka sai aka yi mata hukunci to sai iyayen gidan ta basu daɗi ba sai suka fito suka yi tabbatin maganganun maganganu watan a kasai na umaru ta ɗaɗa biyar lawan zamani na nabi sallallahu alaihi wasallam tun lokacin ba sai na wurin zafi gare shi in yadda an keta shari'a zafi gare shi ɗaya da sani to sai Allah ta baraka wa ta'ala ya saukar da wannan watan aya saboda ne saboda sun cuta ta wa sai na umaru iyayen gidan da suka fito sun gaya wa sai na umaru baka ne magana saboda ne saboda ya yi hukunci ga kuyan gasu sai suka gaya mashi baka ne magana to wannan Allah na kishin sai na umaru sai Allah ya saukar da hukunci والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا اي زاكي سكي سيدنا عمر da wannan kalma kan nan suka ga wa sayyidina Umar ai ba sayyidina Umar ba da ba da fide musu ba wanda fide yi cewa a tsaye da dokar Allah ne ya sa ya kunci saboda haka duk wannan da suke wannan fakani ita wallo hakika sun ki tilkutan watan iran ƙarya wa isman da zunubi mubinan wanda yake bayyana
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون بالمدينة والمرجفون بالمدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا الله أكبر wannan aya har wa yau ne saboda alfarmar mumini tana da girma a wajen Allah musamman mumini na farko sahun farko sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sannan al-qurun al-mufaddala tabi'ai da tabi'u tabi'ina da sauran ayyamma da sauran dukkan mumini alfarmarsu a wajen Allah tana da girma za ka keta alfarmarsu a wajen Allah al'amari ne babba don haka watan taba darajar sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam ba karamin al'amari ba domin cuta wa Allah cuta wa Allah kuma cutatawa wasu matan mu'minai ne waɗanda an samu farko a musulunci don haka annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi imam Ahmad da Tirmidhi hadisin Abdullah ibn Mughaffal Abdullah ibn Mughaffal yake cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa Allah Allah bi ashabi na hada ku da Allah na hada ku da Allah a cikin sahabbai na ku kiyaye martaba da girman da darajar sahabbai na la tattabi'u marad kan ku rike su yadda da kowa ko su shara sai sahabin annabi sai sahabin annabi da aka maza na ce duk wanda ya so su saboda suna ya so su duk wanda ya ƙi su saboda ƙina ya ƙi su wanda duk ya cutata musu ni ya cutata mawa wanda ya cutata mini ya cutata wa Allah wanda ya cutata wa Allah yana dab da Allah ya ɗauke shi da azaba saboda haka cutatawa sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam gaya musu bakan magana gaya musu abin da wulakanci gaya musu abin da cin zarafi ne duka wannan wato sabon Allah ne mai girma wanda yake jawo fushin Allah kuma abin baya tsayawa ga sahabban sai ya kai ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya kai ga annabi ko sai ya kai ga Allah Mm, don haka Abu Dawud da Isnadi da Abu Huraira yake cewa watan ya Rasulullahi bil giba menene giba manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace ka ambaci dan uwanka da abin da bai so abin da bai so kai ka san bai so amma sai ka ambace shi bayan da shi sai ka fice shi sai ya ce ya rasulullahi ko da abin da na faɗi ne yana ga dan uwana gaskiya ce na faɗi ba za Allah sallallahu alaihi ce eh haka ne ko da gaskiya ne ai in abin da ka faɗi ya zama gaskiya ne a yadda ka faɗin haka yake amma bai su sunan sa giba in kai in kai kayi giba yace amma in da ma abin da ka faɗi ba gaskiya bane ai wannan kuta ne sunansa kuta ne shi ne kuta na mutum mubina kuta ne kira wakali ta wala hakika ya kinkimi watan kuta nan watan kiran karya wanda yake ko zuciya ta ce sai hankali ya tashi yanzu kamar kaza kamar wane a ce ya yi kaza kamar wane a ce ya yi kaza kaza kai hankali zai tashi zuciya tana kin wannan abin to shi ne wakali ta wala kuta nan wa izbul mubina shi intamala a larabci yana da babanci da hamala intamala daban hamala daban yan ce hamala ya dauki abu la'alla abu mai nauyi ne ko mai sauki ne mara nauyi ne mai kyau ne ko mara kyau ne duk sunansa hamala za a ce hamala ya dauka abin da ya dauka mai nauyi ne ko mara nauyi ne mai kyau ne ko mara kyau ne don haka sai a ce watan duka hamala bi hamalat hamlan habiba hamlan habiba kaga sassauka kenan eh wajen kuma mai kyau ko mara kyau watan Allah tabaraka wa ta'ala yana ce fa ta wala sayyidu zabadan radiya eh mimma yumkidun kaga dai mai nauyi ne nauyi nauyi a nan gurin sannan kuma wani ya sifa mi'atan aw izman thumma yarmi bihi bari'an فقد اهتوى البهتان والإثم مبينا za ka sai aka ce shi in jamala khasun ya ke bantu da abin da yake mai nauyi kuma mummuna za ka zurmai in ana maganar zurmai sai a ce in jamala ya ɗauki zurmi ya ɗauki babban laifi mai nauyi ya ɗauki babban laifi mai muni shi ne ya kinkimi saboda ɗaukar da kyan da kyan bayan ke ɗauka saboda nauyin abu amma ya ce hamala wata ya ɗauka ko mai nauyi ko mara nauyi ko mai kyau ko mara kyau duk hamala ke yi amma in tamala ya ke banci abin da yake mai nauyi ko mara kyau ya ayyuhan nabiyyu Allah tabaraka wa ta'ala ce ya kai wannan annabi mai girman daraja ya kai wannan annabi mai girman daraja Allah tabaraka wa ta'ala a koda yaushe a cikin alqur'ani yana karantar da mu ladabin mu'amala da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ga yadda nabi mu'amala da manzo Allah manzo Allah ba da bane ba manzo Allah ba ka kowa ne ba ba ba yadda kake kiran yadda kuke kiran juran ku ba la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum kada wa yi ba ku ba kada ku kira junan ku da kuke kada ku kira maza Allah da kuke kira junan ku Allah ta'ala ya sa doka domin maza Allah sallallahu ta'ala ya sa ba kawar kowa bane ba kawar kowa bane to sai Allah tabaraka ta'ala ya fara nuna mana misali shi ya lince shi bawan sani shi ya yi koshi shi ya bashi da abin da ya bashi da makami na daraja amma kuma sai bai kira shi da sunan shi karara ya Muhammad Allah tabaraka wa ta'ala bai kirba Allah da wannan sunan tarawa kuma in nuna mana fifi wa annabawa mun je da yake mu'amala da annabawa yana kiran su da sunan su ya adamu sunan ta wuzu ka janna ya nuhu ibn bi salamin minna wa barakatun alayka ya ibrahim qad saddaqta ruya ya daud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi ya musa inni istafaytuka 'ala an-nasi برسالتي وبكلامي يا زكريا إنا بشرك بغلام اسمه يحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس هو النبي على ذكر الشهوات يا والي يا والي أما بكر الله صلى الله عليه وسلم سورة سكرة kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zai kira shi da sunan sa karara ai ba wanda zai yi magana ba wanda zai yi magana ko kadan saboda ni saboda bawansa ne la yusallu ma yafa la yusallu ma yafa to amma tare da haka sai Allah ta'ala yake nuna mana ishara ce ba karantarwa ce ba in Allah bai kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kararwa to mu ba mu da dalilin kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kararwa da haka Allah ta'ala yake kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da mukami zai ce ya ayyuhar rasul balli ma unzila ilaykum rabbika يا أيها النبي اتق الله يا أيها النبي قل لأزواجك تقول من النبي تربية توقع القرآن شيء كرم توقع القرآن شيء لدب توقع القرآن شيء كما في إيماني قاعد أزاس المعاملة لما الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم معاملة ودتكيت ودتكي متقى أشكي لنبي ودتكي متقى أشكي توقيني جنوي النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي ya kai wannan annabi kana umaru ya amuru bi an tattakira nisa wa yaqulu la yujidu bayna al-qurra wal am yajibu ala al-hara'iri an yastatirna la siyama qala nabi sallallahu alaihi wasallam aka ce sayyidina umar bin khattab yana daga cikin mawafaqat dinsa yana ganin lalle yanayin da ake ciki ba lalle sai ka ji wata rana wani hukunci ya sauka irin yadda ake fita babu mace tsakanin kurra watan ya da kuyanga babu mace yadda ko yadda kuyanga ke fita haka ake fita ko suna haduwa da kalubale irin kalubalen da kuyanga ke haduwa da shi har ma ya tana haduwa da shi har ma mai miji tana haduwa da shi to lallai sai ka ga wani abu ya sauka Allah sai ga wani abu ya sauka ne sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sauka da wannan aya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi mai girman daraja wanda Allah yake ba labari wanda ake ba shi labari daga Allah wanda ke ba da labari daga Allah nabiyu kenan dan shi nabiyu watan malamai ko ne Imam Bukhari ya ne kawo hadisi malamai akan nabiyu suka ce nabiyu ismu maf'ulin ne ya ayyuhan nabiyyu ya wanda ake ba labari daga Allah wasu kuma suka ji hadisi ba iri ne ya ayyuhan nabiyyu ya mai ba da labari daga Allah cewa daga Allah ya ji da abin da yake bayani da daga Allah ya ji nabiyyu ne ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi kulli azwajika ka faɗa wa matanka aka ce guda taran nan waɗanda muka gama bayanin su jiya da shekarar jiya eh waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina kulli azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha to su ne ne ko su ne da nake magana da su ka faɗa ma matan ka ya Rasulullahi domin abin da yasa wannan cutar za ta fara daga gida daga gida abin da yasa za ta fara daga gida saboda yadda Allah yake kishin mu'minai babu kamar iyalin manzon Allah Allah yana kishin muminai to kuma ko muminan babu kamar iyalin manzon Allah sallallahu Allah yana kishin su fiye da dukkan wata mata a duniya yace kulli azwaji ko banatika da ɗayan ka mata wa nisa'il mu'minina da kuma mata na muminai yudnina alaihinna min jalabihin wata su saki su zubo wata manya-manyan mayafin ne da suke lullubewa jilba abinda malamai suka fassara shi wata tsakanin malaman luka da kuma malamai suka hagu wata babban mayafi ne wanda ke lullube jikin mace ga baki ne ba inda za a bayan ta sa tufafi ba ta sa tufafi sannan kuma wannan mayafin shi kuma zai lullube ta ne shi shi tun daga kasa har sama sannan tun daga kanta zai lullube kuma ta sauko shi da lullubo shi har ya rufe fuska sai ɗan kafar da za a bar inda ijiya inda za ta kalli ina za ta dora kafa to nan kadai za ta saki wanda shi ne jibba da shi ne Allah ta'ala ya ce yuni da ayyuki su saki waɗannan manya-manyan mayafin ne da za su lullube watan jikinsu ga baki ɗaya tun daga sama tun daga kan kawunansu har ya zuwa ƙasa har su rubo su sako su lullube fuskar su yadda ba za a gan su ba ko kaɗan ba za a gane su ba jamu jilbabin wahiyar mala'a shi ne wani babban mayafi ne allati tashtami bi mar'a wanda mace za ta lulluɓa da shi ta yi shishishin ko ina ta lullube an yi rufina ba a zaha a lalwujo sannan bayan ta lullube duk cikin ta gaba ne da mayafin sannan kuma wani ɓarayin shi sai ta ruho shi ta rufe fuskoki su rufe fuskoki idan karajin da hajjatihinna in za su fita zuwa wata bukata ta su ila ainihin wahida sai dai kawai inda za su ɗan kafa inda za su inda idan su zai gani za su taka saboda haka shi ne Allah ta bada wata ala ya ce zalika adna an yu'rafna fala yubayna zalika wato wannan shiga da Allah ta'ala ya ce ya rasulullahi ka umurci matanka da ƴaƴanka mata da kuma mata mu'minai ka umarce su da su irin wannan shiga zalika yin wannan shiga adna an yi urafna shine mafi kusanci yadda za a iya bambance su a bambance su tsakanin ya da biyarga wannan shiga ita za ta bambance tsakanin ya da biyarga da an gan su da wannan shiga yi urafna za a gane cewa ya'yaye ne ba kai ba domin ana yawan itirali waɗanda suke kuyangi har ma zuwa ga ɗaɗaye to menene ya jawo haka abin da ya jawo haka daidaituwar su a cikin sifa daidaituwar su a cikin shiga don haka sai Allah tabaraka wa ta'ala ce to yanzu su rika shigar da duk wanda ya gansu ya ga ya ba ku yarda ba ya ga mai kamun kai ba fasika ba ya ga wanda take mutuniyar kirki ba mutuniyar banza ba don haka Allah tabaraka wataala har shigar da za su yi sai da Allah ya faɗa musu ga yadda za su kaga wannan yana karantar da mu tarbiyya ta musulunci cewa society watan ba za su lalace ba watan sai ya zamo matansu suna shigar da bata dace ba kuma shi yin shigar da bata dace ba shi ke ƙara haɓaka miyagun ayyuka shi ke ƙara haɓaka miyagun ayyuka amma da za su yi shiga cikin ta musulunci ta kamun kai ko mutumin banza ya ganta a kan hanya zai zama da ba mutum ne ba za ko mutumin banza ya ganta akan hanya zai san wannan ba mutum ne banza ba ce to kaga tarbiyyar musulunci kenan tarbiyyar musulunci kenan sai Allah ta'ala ce zalika Allah ya rabbana wanda shine mafi kusancin abin da zai sa a gane su cewa ɗaɗaye ne ba kuɗi ba kuma mutanen kirki ne ba fasidai ba fala yuzaina ba za a fitar ba zuwa ga cutata musu kamar yadda ake wa watan kuyangi wa kana Allahu ghafurur rahima wa kana Allahu ghafurur rahima kafin Allah ya saukar da doka a kawace masu da biya mu ayyuka a Madina a lokacin tana cike da su domin Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya zo lokacin da duniya tana cikin gurbata sannan kuma gyara a hankali yake yi gyara a hankali yake samuwa gyara a hankali yake samuwa amma a wannan lokacin waɗanda ke bijirowa mutanen madina kamar yadda aka ce wato suna da karancin wurin zama suna da kuncin wurin zama sai kaga gida ya yi kaɗan wato babu da za a ce a yi shadda babu da za a ce a kewaya da aka da daddare matan su ke fita suna kewaya wa wurare to wannan lokacin sai ya zama wani dalili wata dama da waɗanda suke biya tun suna abun da kuyangi suna bishiro musu suna kai musu farmaki da kuyangi har ya zama ga matan aure ba har ma ya zanga ƴaƴaye ba kuyangi ba to wannan abin da sai ya sa kafin Allah tabaraka ta'ala ya saukar da ayar sura tauba da hani da karfa akan masu wannan mugun aiki kamar yadda aka karanta yanzu za a fassara to kafin hakan ne sai Allah ta'ala ya fara da to su matan waɗanda ake kai wa farmaki to ga irin shigar da ya dace su yi in suna wannan shigar ba za a samu irin wannan barazanar ba in suna wannan shigar ba za a samu irin wannan itiralin ba na waɗanda za su rike gitta musu watan da barazana ga ƴancinsu da kuma mutuncinsu shi ne Allah ta'ala ya ce in aka gane su aka san ya'ya ne ba ku yi ba za zai da ba za a yi zai da ba za a cutar da su ba وكان الله غفورا رحيما وكان الله بني تبارك وتعالى أتيك غفورا mai gafara ne da abin da ya gabata can baya na abin da aka aikata wanda bai dace ba rahiman kuma mai jin ɗaya ne ga waɗanda wato suka tuba ubangiji tabaraka wa ta'ala ya gafarta musu ya yafe musu ana cewa lokaci yayi saboda haka nan bayanan وكان الله غفورا رحيما Allah tabaraka wa ta'ala da yawan gafara ne da yawan tuke ne da rahama da bayansa Allah ya yawan gafara ya yawan rahama alhamdu sai na wasu mulmadi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wani Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya ka ba mu gamawa lafiya ka ba mu bin da lafiya za ta nema na alkhairi alfarmasi na maulana rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam Allah ta baka samun zaman lafiya. Allah ta baka samun zaman lafiya. Allah ta baka samun zaman lafiya. Allah ta ba jihun zaman lafiya. Allah ta ba jihun zaman lafiya. Allah ta dauke mana dukkan fitina. Allah ta yaye mana dukkan fitina. Arewacin Najeriya abinda muke fuskanta na ƙalubale na tsaro da kake tuno ubangiji Allah ta yaye mana. Allah ta dauke mana. Allah ta yaye mana. Allah ta isa mana. Allah ta zama gatanmu. alfarma sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah alfarma wannan wata ne alfarma da daraja alfarma alqur'ani da aka saukar a cikin wannan wata alfarma sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk waɗanda suke da mummunan kuduri da mummunan manufa da arewacin Najeriya da jihohin musulmi Ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala ka kare wa rufasu Allah kada ka biya muradin su Allah kada ka biya musu muradin su kamar Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka kare mu da tsarin ka ka kiyaye mu da kiwon ka Allah ka tabbatar da mu cikin aminci Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya Allah ka ba mu da lafiya da zama mu sai a gabatar mu da kaje da mu rahama Allah ka ta mu da yaji mu da cikin rahama كان وصفه النسيل ويونس صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الأول والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين